الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwar musulunci muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala da dama da lokaci da ya bamu a cikin rahamarsa da tausayinsa yau muna wuri da goma sha bakwai ga wannan wata mai albarka wata Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida daidai da sha bakwai ga watan uku miladiyar Isa ɗan Maryam dubu biyu da ishirin da biyar ubangiji Allah ka mata gora muna karatu daga nan masallacin kowace a yau kan goro da nimi a jihar Bauchi muna cikin hutun Rahman a jiya mun kwana aya ta goma sha shida insha Allah yau za mu tashi kenan aya ta goma sha bakwai bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان
Allah mai girma da ɗaukaka bayan ya yi tambaya yake cewa ba bi ayya ala da wasu kuma da kalibani ya kuta na aljanu da mutane daga cikin neman da Allah ya tuku wace ce ta ƙarya sai ya ce rabul masarfai ne wa rabul masarfai shi ne ubangijin mahuda rana guda biyu kuma ubangijin mafaɗa rana guda biyu mafaɗa rana lokacin bazara mafaɗa rana lokacin kaka da ayya ala ya rabbi kuma tukar dibani da wani nimar ubangijin ku ne kuka karetawa marar baharaini allah ya sauko da rafuka guda biyu ko koguna guda biyu yaltaƙiya ne da suke haɗuwa malamai sun yi magana kan wa'annan koguna guda biyu wasu suka ce koguna ne ɗaya a ƙasa ɗaya a sama wasu suka ce a wasu koguna ne suke yankin ta wajen rum kogi ne guda biyu sai wannan kalar ruwan daban wannan kalar ruwan daban Allah ya sako su sai ce bainan ma barzakhun tsakanin akwai barzakh akwai tsaro la ya bigiya ne daya baya ta daya amma malam kotsabi yake maganar ta fi dacewa shine wani kogi ne na sama da na ƙasa suke haduwa na ba san gane Allah ya ce da wata ne wani ubangiji ne kuka yatawa sai ya ce يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان dalilin malam da yake cewa waɗannan koguna guda biyu na sama ne da na ƙasa ya ce ya kuru jimin mallu'u wal marjan a wannan kogunan guda biyu da lu'ulu'u da marjan suke fitowa me marjan me lu'ulu'u ya ce duk nau'i ɗaya ne amma akwai babba akwai ƙarami shi lu'ulu'u shi ne babba marjan shi ne ƙarami kenan ruwan kogin sama ne idan ya zubo ya haɗu da na ƙasa to sai a samar da lu'ulu a ciki a kogin da ke ƙasa wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban da wani neman ubangijin ku ne kuke karyatawa wala hul jawari munsha'at kuma na sani wasu jirage da ke cikin ruwa fil bahri kal alam in ka gansu sai ka ce manya manyan duwatsu Allah ne ke tafiye da su kwanto din su yana hannun Allah ne Allah cikin ikonsa idan ka ɗauki tsakuwa ko dutse duk kankancinsa in ka jefa a cikin ruwa sai ya kai ƙasa amma ga jirgin ruwa ya ɗebi mutane ya ɗebi kayan mutane amma ga shi nan bai nutse ba Allah ne ke kwanto shi Allah ya ce ba bai iya ba bai iya ala ya rabbi kuma tukazziban da wani nima ne kike karanta da ubangiji sai ya ce كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان
na kullum man alaiha fani duk abin da ke kasar ya kare duk abin da ke kan kasar ya kare ya karfi limaki duk abin da aka halitte shi suna sa babu dan an sami lokacin karewa kaga duk lokacin duk abin da yake bayan kasa to babu shi wa ya baka wajahu wa rabbika dhul jalali wal ikram abin da zai saura idan an yi busa shine ubangijinka dhul jalali wal ikram bai ya ala ya rabbi kuma tukadiban da wani ni'imar ubangiji ku ne kuke karetawa yas'alu man fi samawati wal ardi duk wanda suke sama da wanda suke kasa suna roƙon Allah Allah kuma ya biya kowa bukatar kullum wa bi sha'ani kullum Allah ne yake yawa haifi wancan gobe aka ce wancan yi ba a warkar da wancan a ba wancan lafiya a ba wancan kuɗi a talauta wancan a ba wannan sarki a ajiye wannan haka kullum aiki ne ke Allah ba ya to da haka Allah ce kullum yaumin wa fi sha'ani to ya za a yi bacci ya za a yi gingidi to ya yi ala ya rabu kuma duka dibali da wani nemar ubangijin ku ne kuke karyatawa sai ya ce
يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان
Allah madaukakin sarki ya ce, Sannan kurubu lakum ayyuwa sakalani, ya ku waɗanda aka ɗora wa nauyi ɓangarori guda biyu, ɓangarorin aljanu da ɓangarorin mutane Allah ta zai nan misali. Fabi an yi ala ya rajo kuma tukwaziban da wani nemar wangijinku ne kuke karyatawa. Tunda za muku hisabi, ga kuma neman da Allah ya muku, yanzu hisabu ne karya? ko mutuwar ce ƙarya ko rima ce ƙarya Allah ya ce يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفروا من أقطار السماوات والأرض فانفروا لا تنفرون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان ya ma'ashar aljinni wal insi ya ku taron aljanu da mutane in sata'atum an tanfuzo min akasari samawati wal ardi idan za ku iya kufcewa daga yankin sama da ƙasa fanfuzo ku guji ku gudu la tanfuzo na illa ba za ku gudu ba sai da ku akwai mahangar malamai guda biyu mahanga ta farko wannan magana a lahira take amfani idan aka zo tashin alkiyama mutane suna tsakiya aljanu sun kewaye mutane mala'iku sun kewaye aljanu aljanun sama ta bakwai sun yi layi aljanun a mala'iku mala'ikun da ta shida sun yi layi haka da za a samu layin mala'iku guda bakwai sun kewaye aljanu aljanu sun ke mutalaka babu wata kafa ko wata kusurwa da za ka je ka samu aljani a yaro a malaika da yaro shi ne da zai gaya wa aljanin da mutane da mutum idan kuna ganin yau akwai gurin tsira akwai gurin mafaka to ku je ku bari amma ba me sakewa ko ya kusurce daga azabar Allah sai wani yake da kwan yake da iko yake da hujja ma'anga ta biyu a nan duniya take amfani ba lahira ya ku taron aljanu da mutane wanda yake ganin zai iya hawa sama ya je ya nemo wani ilimi a sama to ya hau ba ka da ikon hawa sama sai ka tanzi kayan aiki kwan ina wata gani za ku na ganin yanzu wannan aya a nan duniya take amfani idan za ka iya zuwa sararin samaniya ka je ka nemo ilimi to kaje wasu daga na wannan aya a lahira take amfani idan za ka iya gudu da gaban Allah to ka gudu amma ni na fi goyon bayan wannan aya a duniya take amfani domin yau ana zuwa farin samani a da nemo ilimi amma kowa ne ke zuwa illa duk sultani sai da hujja sai da fawa sai da kayan aiki Allah ce bai bai iya ala ya rasu kuma su kaziban da wadani mu ubangiji ku ne kuke karetawa idan Allah ya ba wa dan adam wata baiwa wani karamci wanda kake ganin abin da kamar ba zai yiwu ba sai ga dan adam yayi shi kuma Allah ya zabe shi ya karrama yau an wayi gari kwayan halitta za a ba na namiji da na mace a ji a za a ce robert ko a ajiye shi a gurin ya ɗebi watannin da yake ɗiba a cikin mutum sannan ya zama da kuma haifi shi ilimi ne da Allah ya ba ɗan adam ƙila kafin yanzu idan an ce maka haka zai faru za ka ce ba zai yi ba waɗanda suka gabata da za a gaya musu za ka ce ba zai yi ba amma yau ga shi yi yau ilimin ɗan adam ya kai masu raba abinci a hotel ba mutane ba ne yau ilimin ɗan adam ya kai mota sai mai tuka kanta da kanta ba direba duk inda ka je so sai ka gaya mata sai ka ta zan jaka ta zan mota tana zuwa ta tsaya ta zan ta yi goma sai ta zan ta kauce dama ta zan ta kauce hagu duk ba mu kai kana zaune kula ba ba ya ilimi na Allah ne ba dan adam saboda da kawai gina mu dan adam dan adam yana da daraja ko shi yana manzo Allah ke sallallahu alaihi wasallam a rushe Ka'aba rushe wa Ka'aba mazan da Ka'aba ko mazan girman to rushe ta ya fi sauki akan a kashe rabin mu da saboda me saboda karrama wa dan adam ya Allah ya wada Allah bai yi يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah madaukakin sarki ya girmama ɗan adam ya karrama ɗan adam amma ɗan adam baya kula da wannan girman da Allah ya yi kwanan nan wani zai faru da azumi na gidan shugaban kasa ya kawo ziyara jihohin arewa ta bayan cin mutunci da rani abinci na cikin leda leda an yi layi ana raba kada ba wala kanki ba abin da mun fara ta an yi kuma san gwamnan ciwon kanmu ba an da baki da shugabanni a tauna kuɗi an da tuwo don kwanan nawa duniya an da tuwo don bidiyo an nawa duniya yan arewa ne ana ba su abinci a leda ɗan gidan shugaban ka a zo an cin mutuncin hari yanzu ba ya je lagos kowace local government ana raba wa mutane hamsin a ɗari biyar naira dubu hamsin hamsin. ko kuma ma an zo ana ba shinkafa gwangwani ɗaya da fafiya da ɗan wake a cikin roba saboda Allah wannan karrama wadda Allah wa ɗan adam kenan wanda cin mutunci wannan abincin da aka baka in ka ci kare cikin wa kenan amma za ka zubar da mutuncinka ka ɗauki hotonka a kan shinkafa gwangwani ɗaya kuma wajen shugaban ƙasa ya zo garin mai mota ƙuri'ar mace ta kai a cikin miliyan takwas da turbi ya samu miliyan biyar ta gare wata mu muka zaɓe shi ƙuri'ar mace ta kai kuma ana wai ana ganin girma mai ke yi hawa jama'a hawa jama'a Allah sawa. Allah ce yurusallu alaikuma shuwazun min nari. Allah yana aiko muku da wato harshen harshen wuta. Wa nuhasun da kuma dalma, narkakkiyar dalma. Fala ta tasirani. A duk abin da ɗan adam yake bukata a duniya, Allah ya tanade shi. duk abin da kadar zai ji daɗi da shi a duniya Allah ta rabe shi shi ya sa musulunci baya son ci ma zaune ballantana har ka je ka yi layi ana baka shinkafa a lila kai kana ganin girma ka ci ma zaune da manzon Allah ya sallallahu alaihi wa sallama hannun sama ya fi na ƙasa albarka alheri hannun mai bayarwa ya fi mai karfa wani mai waka yana cewa duk wanda ya baka ya ji ka ko da mai gidan su ne ko wanda ka ba shi an ko da mai gidan su gace ne wanda ka ba shi ka ji ko da mai gidan su ne gwamna da haka musulunci yana karfafa wa mutum ne ne maka ka sha wahala ka samu idan ka sha wahala ka samu ka zo kana ci ko Allah zai baka lada to ka da dauka ka albido ana baka shinkafa a leda wanda lada Allah zai baka ka wulakanta da jibarka ka wulakanta da kanka ka wulakanta da addininka ka wulakanta da al'adarka fa bi ayi ala ya rabbi kuma ku kadiban da wani neman ubangijin ku ne kuke karetawa yadda Allah ya yi wancan yake son sa kai ma yana son ka kuma wallahi akwai abin da kake ji bai akwai abin da kai kake ji bai idan Allah ya baka wanda zai hana ka wancan in Allah ya baka wanda zai hana ka wannan Allah ya ba shi shugabanci ya ba shi turi ya ci da barkwancin hankali wai idan shakkar ta sama'u idan sama ta tsatsaki ba kada wardatan ta zama kaddihan yanzu muna ga yadda shudi shudi to idan ta tsatsage sai ta dawo koriya sai ta dawo ta yi kya ai ko hadari ta zo daga wajen shiga ya ji a fitar ballantana saman gaba ɗaya ce ta zama ja da ai ya raya wa duk ma suka ji ba da wani neman ubangijin ku ne kuke karyatawa yalla ya فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان ويومئذ a wannan ranar da sama ta yi ja la yas'alu an zambihi insun wala jan mala'ika ba sai ya yi tambaya waye mutumin banza waye da kike ba daga cikin aljanu da mutane a ba tambaya kana ganin sa kafin shi kana ganin mutum banza ka zama mutum banza ka bi ayya la yarju kuma tukadiban da wanda ne mun ubangijin ku ne kuke karyatawa yu'rabul mujrimuna bi simahum aw nanar ana gane mujrimai masu laifi za ga sifata baki wa yu'khadhu bin nawasi wal qadam mala'iku ko mala'ika zai kama mujrimi ya kama farfadarsa mun kuma farko ya kama kafarsa Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban da wada ni'imar ubangijinku ne kuke karetawa Allah ya ce هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم عان فبأي آلاء ربكما Allah ya ce تكذبان hadihi jahannamun lati yukazzibu al-mujrimuna wannan ita ce jahannaman da mujrimai ke kare ta suna ganin idan an mutu an mutu kenan ya tufu da bainaha wa baina hamimin anin a cikin wutar jahannama ana kewayawa da ruwan zafi anin wanda ya kai matuƙa wajen da ruwa ya dahu ya dahu ya dafi shi ne ruwan zafi sai ya ala ya rabu kuma su gazi ba ni da wani neman ubangijin ku ne kuke karantawa sai ya ce ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه jannatani wanda kuma ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa yana da tukwicin aljannoni guda biyu ya amsa kiran Allah ya yi farillai ya yi sunnoni ya yi mustahabbai abinda aka ce ya bari ya bari abinda aka ce ya yi ya yi wannan ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangiji duk lokacin da za ka yi aiki na alkhairi to kana tsammanin abubuwa guda biyu ne kana bautar Allah ne ragabatan wa rahabatan kana kwaɗayi kana jin tsoro annabi ya ce ba dama wannan abin ya haɗu a aikin ɗan adam mumini ba ta Allah ya karɓa kana tsarka Allah zai karɓa kuwa sannan kuma kana da kuɗin Allah ya karɓa dan ba aikin ba ba yawansa ba ba kansa ba karɓa sai ka sha wahala ka yi aikin a cikin ba bi ayi ala ya rabu kuma tukazziban da wani neman ubangijin ku ne kuke karetawa zawata afuna waɗannan aljannonin guda biyu gonakin guda biyu ma'abuta launi kowace kalarsa daban da ayi ala ya rabu kuma tukazziban da wani neman ubangijin ku ne kuke karetawa yalla ya ce فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
shine ma cikin waɗannan aljannonin guda biyu ainani akwai idandunan ruwa guda biyu tajriyani suna gudana bi ayi ala ya rabbi kuma tukaziban da wani nemar ubangijin ku ne kuke karetawa fihi ma min kulli fakihatin zawjani a wayannan al- aljannonin guda biyu akwai duk wani irin kayan marmari bangarori guda biyu kowane iri da wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda baka taba jin labarinsa ba da wanda ka ji labarinsa in dai kayan marmari na kun da aljanna da ayya ala a rabbi kuma tukaziban da wanda nemar ubangijin ku ne kuke karitawa aljannar ko kayan marmarin Allah ya ce متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين mutakina دان ala furushin yan aljanna suna gishingide a kan karaga mun san karaga ko ko mu ce gado ko kujera wata inuwa gadan cikinsa cikin ba wajen ba cikin gadan mijin sabaraki da ke sabarak aka yi dibat crown zanko idan cikin gadan da zinariya aka yi cikin ai kaga wajen ake ake kawatawa ko shi cikin ma a kawace yake wata aljannatai da dani sannan aljanna tana nunar da 'ya'yan marmarinta kusa kusa ba sai ka ɗauki dutse kana jefawa ba ba sai ka ɗauki kana kana zungurawa ba daidai kai kun za ka sami ba ungoni za ka yi amuran aljanna kusa da kai ba sai ka ja wahala wajen tsunkowa ba da ayi ala ya rabu kuma tuka jiban da wani neman ubangijin ku ne kuke karyatawa sai ya ce فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان a cikin mata masu takaitaccen gani masu tauye ganinsu bi ma'ana waɗanda ba sa kallon mazan wasu sai mazajen su lam yatbisu wanda insun qablahum wala jan matan da wani aljani ko wani mutum bai taba taba jikinsu ba kafin mun tsawon su na aljanna wato matar ka aljanna babu wani mutum ko aljani ne ta kasar duniya yanzu ba mamaki matar ka ta nan duniya ko yar waye ko mai kyanta sai da wani ya taɓa jikinta kafin ka hauka ƙila ma sai da wani ya kwanta da ita kafin ka kwanta da ita haka ne na aljanna ba na farko ba ta ganin wani miji ballanta ma taɓa jikinta kai ne ta fara gani sannan kai ne za ka fara taɓa jikinta Allah ce da bi'ayya ala ya rajuk ma tukadiban da wani neman ubangijin ku ne kuke karyatawa na'am كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما كأنه من الياقوت تكذبان
والمرجان waɗannan matan kamar yakutu ne da marjan annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallama kana ganin ɓargon da ke cikin ƙashinta daga waje kamar gilas babu wanda ta ce fa bi ayi ala ya rabbi kuma tukadiban da wani nimar ubangijin ku je kuke karetawa hal jazaa'u insani illa insani menene sakamakon kyautatawa menene kyautatawa dan adam zai yi annabi ya sallallahu alaihi wasallama Allah yana da haƙƙi akan dan adam mutum mutum ma yana da haƙƙi akan Allah annabi ya ce haƙƙin Allah akan mutum shi mutum kare bauta wa kowa sai Allah wannan haƙƙin Allah ne akan ka kar ka bauta wa kowa sai Allah domin shi ne ya cancanta bauta masa shi ya halice ka shi ya sanya maka rayuwa ya sanya maka abin da zaka ji daɗi yake kiyaye ka ya ɗora ka a ta hanya daidai amma duk wani wanda za ka bauta mawa koma ba Allah bai cancanta ba sannan ɗan adam yana da haƙƙi akan Allah shine Allah kada ya sanya duk wani wanda bai da shi kowa ba aljanna haƙƙin ka ne akan Allah in dai baka bauta ma wani ba to haƙƙin ka yana kan Allah in ji Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka aljanna da haka idan ka kiyaye dokokin Allah ka kyautata wannan kyautar kuma ba da wani sakamako me sai kyautatawa eh menene yaba kyauta ta kunshi ji ba wani daga abin da Allah ke farin ciki da shi idan ya ce ka yi kai komai kankancin sai na farin ciki da abu idan ya ce ka bari ka bari yana farin ciki da abu to ko za ka tabar da kai har da za mu yi saki da isa shin menene sakamakon kyautatawa sai da kyautatawa ko dan adam ne kai da shi yana buƙatar ka kyautata masa annabi yake an ɗora zuciya akan san mai kyauta ba sannan an ɗora wa zuciya fushi ga mai munana ba shi yasa kyauta take hana gaba kyauta take sa haɗin kai kyauta take sa ko da mutum abokin gabarka ne da ya zai zo masoyi saboda kyauta amma ruwa tana haifar da gaba rowa tana haifar da ɓata gari rowa tana haifar da ɓarayi wannan ka'ida ce menene sakamakon kyautawa sai kyautawa yanzu akwai mutumin da kyauta mai da kake yi ya yarda zai asara ran su saboda kai kana taimaka masa amma duk kuɗinka idan ba ka taimaka ma wallahi wurin da kai wallahi daga ya ja kana cewa gudunmawa ko marayi ko gobara sai ta ga janin mayafansa dan banza ya mutu mako ya wuta da bi ayi ala ya rabu kuma tuka diban da wani ni'ima ne ta ubangijin ku ku sai karyatawa
ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان
ومن دونهما جنتان bayan waɗancan aljunun nan guda biyu da aka faɗa ko ayya ala ya waddu kuma tukadibani da wadanimar ubangijin ku ne kuke karetawa eh bari bakon labari na samar labari akwai wani manomi mai hali ne a gari yana da gona a karkara a makotaka da gonar tasa akwai wani mutum da matarsa kuma suna da gona kusa da gona da matar da mijin tare suke noma a gona idan gado ana so ta musu har yana masu isali wani shekarar da ya dawo bayan ruwan damuna ya sauka sai ya gona ba kowa sai yake tambaya na makota na masu gonan nan ayya ai gonar ya mutu matar masu tana nan a ya kamata jiya ya mara ta'aziyya da ya je mara ta'aziyya ya gaishe ta an samu lokaci ga ya kamata ya taimake ta ya aure ta ya dawo gari shi a tsananin taimakon da zai yi sai ya daka ya aure yana da mata guda uku ta zama ta hudu al'adarsa mutumin kirki ne mutane suna zuwa kofar gidan a taru in lokacin abincin abinci ya yi a fito da abinci kowa ya gidan zaure biyu ne akwai zaure na waje akwai zaure na cikin gida kafin ka shiga gida tsakanin zauren waje da zauren cikin gida suna ke kare ita ina masu da ta mutu daga can da zuwa ta ɗin ita ce ta kai da ya ranar girki zo kan amarya ba a girka ta girki ba jama'a sun taru kamar yadda aka saba ba abu za mu ji ko yana nan ko baya nan za a fito da abu sai ga ya zo ga jama'a sun taru ba abu sai ne ka kai matan gida yau girkin waye ya girkin amarya ne sai amarya me yasa ba ta abinci ba ta ba ta kai sai ya fito ya ne ga gaita ta nan a jiki ya kwanta shi ce ba itace yanzu can ba itace ta itace ne ma na san da shi kuma amma ba za ki iya a na wuce wani matsayi ba na wuce wani matsayi ne can in ɗebo ma itace da zo in girka ma abin suka ce a na wuce wani matsayi ta yi gaskiya ko ta yi ko ta yi kuskure wata yi ne ba sai ya yadda ke kalma ki manta da kina ƙauye sai kun yi noma da ke da miji kun tashi ke da kanki za ki hau itace ki karyo gobe ta itace ki ɗora a kanki ki zo gida ki dafa abu da ki kwarai ni ce ba musu ne amma itacen can ki je ki ɗauko ki kawo ta a ɗaula kowa da mutum idan kana so in saro itace a daji in zo ne girki roƙi Allah ya mai da kai irin mijina na da sai in ma hidima fiye da wancan ma amma yanzu Allah ya hore maka kai mai hali ne idan ka akwai barori masu aiki masu ma hidima kana biyan su to me amfani su ai da ka samu ma zai ga kitchen din ma ne ma girkin ma ka dace in dai ba za a dauko yana da a kawo min kitchen da yiri ko da yiri dai dai dai awa dai dai dai ko wanda ba zai sa kan ta aiwa ta samu dama aiwa ka idan kana da hali ya kamata a ga halinka iyalan da su ga halinka idan ba kai da shi haka ita wai hakura shi ke nan ita ta haƙura da da take kai ma ka haƙura da da kake misali zubair bin awwam sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana auren kanwar aisha aisha mata nan sallallahu alaihi wasallam aisha tana auren shugaban kasa amma ƙanwarta matar Zubair na Awwam tana zuwa gona ta ɗebo ciyawa wa jojin mijin matsayin ta kenan kaga kowa za inda yake ke yanzu talaucin mijinki me sa kin hango sama ba haka Allah ya ce kai ma da kake da shi shi ɗinka bai sa ka takura ma iyalanka ba da haka idan kana da kuɗi ɗaukowa matarka mai mata wanke-wanke daban mai mata wanki daban mai mata shara daban mai gyara mata gado daban eh ka da hali ne eh shan kuja ga su alayi in ka da hali da wani ƙa'ida ce in ba ka yi ka kyauta ba kai ma za ka fi jin daɗi a ce matarka kawai aikin ta kawai sai ko kwanta tare jinta zai yi kyau fata da ya ɗai laushi hankalin da ya kwanta kai ma za ka fi jin daɗi to amma ce kana da hali matar ka faskare kana da hali matar ka ta jinta shi hayaki kana da hali zai rika kona matar ka ai ba kai kyauta ba shi ya tsaya Allah madaukakin sarki sai ya tare da wa'ancan matan aljanna da ba za ta wahala dan hankalin kai kwanta a ce mata in tana shan wahala wallahi tallahi ba ta jan biya ba bukata ne in dai tana shan wahala to ba ta biya ba bukata ne amma idan haka Allah ya ji ka sai ku gode wa Allah. da kai da ita sai a kura a ruwa zuwa kwaliyufi zo sa'adin da sa'adi mai kuɗi ya ciyar daga abin da Allah ya hore masa kuma kusa a rai kofalin duk mai mata ba wanda kuma Allah ya kunta ta masa arzikinsa sai ya ciyar daga abin da Allah ya bashi da kuwa zai da ka yanzu talautan ka ya kai sai kun tafi gona da kai da matar ka in mazana ta yi dauke ta dauke ta a bayan mace in ma a kafa ne in ma a yi ce ne ku tafi gona ku je ku noma tare ku dawo gida ka yi laifi abu da yake ina ba za mu gani da haka a Allah madaukakin sarki ya yi man ni'ima da ya zarfe mu Allah yake cewa wa min duni hima jannatani bayan mutum aljannonin da aka gaya maka akwai wasu da ayya la ya rajul ma su kasiba da wani da waɗanda ne marubangijin ku ne kuke karyatawa mudahamadani kwarani na ka ta koyi yana da kan na ka ta koyi yana da kan shi ya sa manzo alfala mai ke gama wani mutum da ya zo neman kuɗi gurinsa manzalan ke bai shawara ka ce ga kuɗin nan duke na kake gani suna da zaƙi in ka zaba ɗanɗana su ba za ka so ka daina ba ya ce sannan kuɗin da daga kori ne sha akwai can kallo in ka zaba ganin su ba za ka so ka daina ba bari an yi ala ya rabu kuma su ka ba da wani nemar ubangijin ku ne kuke karetawa fi ma a irani da don hazani akwai idan na
فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما fi تكذبان ma'ainani da zarkatani a cikin aljannar akwai idan dinar ruwa su kaske da ruwa fal ayi ala a wajen kuma tukaziban da wani nimar ubangijin ku ne kuke gare kawa jama'a in aka je lahira aka shiga aljanna wata mata manzan Allah ya zo ya sami mai ɗakin Aisha ga su ma ce annabi ka zama Aisha Aisha wannan ba wace ce ta wani haihuwa ko ta ce Allah sarki sai ya ta mace ya manzan Allah roƙar mun Allah man ya sani aljanna ta a ba ba ya tsohuwa ban da shiga aljanna sai ku hankali zai tashi ta shi biki mai ta bambara ta ta tsohuwa ya ni ta ba da aljanna ba ta bai wallahi ba haka ake nufi ba a yanzu cikin inda yanzu ba na shiga aljanna a haka sai kin dawo ne dan yayi dinka duniya daga in aljanna ba wahala za a dawo matasa ne yan mata da samari za a dawo yan mata da samari za a dawo in an dawo ba su ba ba jinya ba mutuwa ba fita daga aljanna duk abin da ka samu a aljalahira dindin dindin dindin amma a duniya ba abin da yake daidai ba da shi duk wahala ba daidai ba duk daɗi ba daidai ba ne fama da wani mutum a gari ya ce ba ba ba wani ba ne da kansa da daidai ya ne ba ya ce bai fama ne a ba ku ga fama ne tan alakira ya wannan kana gana shi kan kana shi don shi ba ka iya ba ka zo ba ka gaji ba a san abin abin da ta Allah ta waka sai Allah ya ce فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
fihi ma a cikin aljannorin nan guda biyu fakihatun wa nakhlun wa rummanu akwai kayan marmari ga dabino ga rumman ay ya la ya rabbukum tukadiban da wani nimar ubangijin ku ne kuke karyatawa fihi na khairatun hisanun a gidan aljanna akwai kyawawan fuskoki wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira waɗansu hukokin a wannan ranar masu ni'ima ne suna kallon ubangi da ayi ala ya rabbi kuma tuka divan da wani ni'imar ubangiji ku ne kuke karantawa Allah ya yi tsari da dadi a aljanna na tabbatar babu wanda baya son shiga aljanna babu wanda baya son shiga aljanna to aljanna kuma ta fi komai sauƙin samu aljanna ta fi komai saukin samu wuta ta fi aljanna wahalar shiga wuta ta fi aljanna wahalar shiga wuta ta fi aljanna ɓata lokaci kafin ka shiga amma aljanna ba ɓata lokaci shigarta ba wahala ba ɓata lokaci kafin a shiga sauƙi take da shi yi na yi ne kawai wata bane shi kenan za mu daga kare shi ba mu sai da su yi zuwa za mu yi kuma sun dai gagara wani tambaya su yi ko tambayoyi guda biyu waje to malam malamai su ce kada mu zagi shugabanni ga kuma irin su adalci da suke to ya za mu yi da su annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hakkin da kai yake kanka ka ba da shi sai kuma na ka hannun kare ba guda idan kala a jiki gaba sai ya lalace da kai da shi wane ne lalace wa ta wasu illa mafi illa shi ya tara kudin sa ya ga dubu dubu sai tsallake barkar zan kuma ya yaya wasu dan idan shugaba yana abin da bai dace ba ba za ka hana dan adam sukar shugabanni ba ba za ka hana ba hasali ma za ka ce ɗabi'a ta dan adam sukar shugaba amma suka daban zagi daban yanzu idan ka ce Allah ya tsine wa shugaban kasa misali ko Allah ya tsine wa gwamna ko ciyama ai na kuskure na gani amma idan na ce ana mulkin zari wanda suka ce ba za ki bari an bai shi kuwa in na ce ana mulkin zari ce ba a yin adalci wanda suka ne sai da wakon Allah ya kara maka yadda da daddare ya ce wani abokinsa ya raka shi su zaga gari sun fita bayan gari sai su ga wuta sai wace da baki muka yi ne bari mu je mu ga ko suwaye sai je sai samu wata mata da 'ya'yanta tana ta Allah ya wadare da mutum ba a mulkin Umar mutum ya kwana mai ci ba Umar ya ji hankali ya tashi yana matsayin tsari yawa Allah ne faru ya ba Umar Allah wadare da Umar kaza kaza kaza amma ga ni na ga kin muro tukunya a kin muro wuta kin dora tukunya kai yace wallahi ruwa ne ya ɗebo tsakowa na zuba a cikin ruwa na kunna wutar da tsora a kan ina lalacin yara na dan su tsammanin abinci da ke da ba su yadda zai jo na abu ya ɗauko a kakama an tsora wani zuwa ya rugo gida ya shigo mai tambari ya kwashi gari ya kwashi mai ya kwashi kayan abinci mai ba da labarin yadda umar kawo wa ɗauka maka ta a sai dai ka yadda in alkiyama ta tsaya za ka ɗauke min zulumin da ke kai ina da yawa umar ya je shi da kansa ya ɗauko tukunya ya ɗora ya ɗauko abinci ya ɗora mai ba da labarin sai yana ganin umar ya sunkuya yana huro da bakinsa yi mun zafi ya kwalifar fadda. shi da kansa ya dafa abincin ya ba wa yaran suka ci suka koshi suka fara wasa sannan bacci ya ɗauki miki gobe ki zo fada zan haɗa ki da kuma ba san ba ta ce gari ta zo sai ga kuma ashe kai shugaba idan ana sukar a baki za ka yi ba ba za ka yi ba idan aka soke ka to da ne su ka aka yi ma ta gaskiya ce ko ba ta gaskiya ba ce abin da kawai aka fi gaskiya akan daidai aka soke ni in akan daidai aka soke ni to sai in gyara in ba akan daidai aka soke ni ba to sai ne bayani mutane amma zagi la'antar shugabanni wanda ba shari'a ba tarbiyyar mu ba tura ba amma suka ba da ba su ke ya zo ya rabon ganima aka ce wannan rabon sai ba Allah ke yi a nan bari karfa har zan sai bashi ce idan man za Allah bai yanci mutu wani ya tuki ai na kai nace shi sukar gwamnati ko sukar shugaba al'ada ce da ɗan sai dai ko na mu sukar na yanzu kai kaɗai ne a gudan kanka idan ba a biya ma bukatar ba kake ba amma da za a biya maka bukatar sai ka je duk shugabannin da baka warwa ne dan ka samu na biyan bukata tambaya ta biyu an ce mutumin da bai tsare iyalansa ba ba zai shiga aljanna ba yaya wannan kalma take a musulmi wai a cikin karatu mun ce za ka iya tafiya gona da matarka in ba ka da hali to shi ne mai tabbaki tambayar ai yana gada kan kamar fakari kenan an ce ai tsari a'a wannan daban wancan daban abinda Allah ya hana mace ta yi ya ce kada ki fita da tabarru kada ki fita fitar da ya saba ma shari'a shi ne Allah ya hana na wannan gani daga wannan wata larura ce ta zo wanda dole sai mun je gona da ni da ke mun yi noma kafin mu raba kan mu asiri wannan wata larura ce daban na wannan gani amma in ba ta je gonar ba ai ta je ga wani gidi da yawa ko ta fito da je unguwa da zanin da hijabin da agogon da jakar da takalmin duk kala daya ta fito da je unguwa da wani da wancan wani jilla wani ina wannan gani wannan alam na uku a iya shekaru nawa mace za ta yi ta zauna ba aure a kure shekarun da ta yi jini yanke mata wanda ta daina yin jinin haila idan ta daina yin jinin haila a ji ta hasashe ba za ba sha'awa ta zai ta ba za a yi sha'awar ta ba ba za ta yi sha'awa ba da aka yi matan ta kai wani shekaru misali a ce daga shekara hamsin sama daga shekara hamsin sama dokar da yake kan wanda take jini ita ta samu sauki a kai da yake nan na biyu matar za ta yi kwantuwar din kanta ita ma ta zo da ba wani ba ba matsala imana ba za ta yi sa ba sannan kuma kila ba ta da ƙarfin sha'awa a mutane kamar da ke a maza haka ke a mata akwai ne karfin sha'awa akwai wanda bai da karfin sha'awa misali iyayenmu da kakanninmu suna mai yayin su kaciya ba ta daga duk matan da aka yi mata kaciya ba ta sha'awa amma duk matan da ba a yi mata kaciya ba ita ba tana sha'awa ne shi yasa ai bai hure hana kaciya saboda idan ta kai yawa a baya a kawo wani abu na rashin ita a sa ku ne wa ɗayan ku kafiya wallahi wallahi shari addini ya ce a yi saboda ya rage sha'awa da abin da ya kamata a yi su masu sana'ar kafiyar sai a koya mu da dinga gyara kayan aikin su sannan in za su gyara za dan kara ji a garin gira so kalari gyaran gira so kalari amma a shekara aika ta fata a wannan barna wallahi karka yadda kawo wallahi a'lam كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اعز الاسلام والمسلمين واقل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واقل بارك الموحدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك